لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 20 uku ga watan rabi'ul awal shekara ta 1441 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2019 shekarar miladiyya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh muhyiddin yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji kansa da rahama a wancan sati mun fara karatu ne a cikin babul amri bil muhafazati ala salawati maktuba والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن wanda babi ne da yake a cikin kitabul fada'ili babin da yake bana bayani game da umarni da kiyaye salloli na farilla da kuma hani mai ƙarfi da kuma narko na azaba mai tsanani game da barin su salloli da farin ladin wanda mun karanta hadisai kamar guda hudu a cikin babin za mu tashi yanzu insha Allah ta'ala akan hadisi na biyar wa an jabir radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga babban sahabi jabir ɗan abdullahi al-ansari yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an tsallake ɗaya wanne ne hadisin ma'az mun karanta ba mu karanta shi ba ba mu karanta shi ko na'am to hadisi na hudu za mu tashi a suda na biyar ba وعن معاذ رضي الله عنه قال an karɓo daga mu'azu ɗan jabal yanzu Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman fa qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aika ni zuwa garin yaman fa qala ya ce mai innaka ta'ati qauman min ahli alkitab yace masa ya kai mu'az zaka tafi ne zuwa ga wasu mutane da suke ma'abota littafi ma'ana shari'a ta zo musu kama wannan shari'a ta mu fad'uhum fad'uhum ila shahadati Allah ilaha illa Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da jabi da mu'af ka kiraye shi zuwa ga shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ka kiraye su akan cewa ni manzan Allah ne da Allah maɗaukan sarki aiko ni don na isar da saƙonsa zuwa ga 'yan adam fa inhum ata'u lidhalika annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce masa idan sun maka biyayya game da haka sun yarda sun amince babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne fa'alimhum abu na biyu sai ka sanar da su annallaha ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki iftaraba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laila abu na biyu da ya gaya musu sai kai musu bayani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya farlanta musu salloli guda biyar a cikin kowanne yini da kuma kowanne dare fa innahum ata'u li dhalika idan wannan ma sun karba sun maka biyayya a kansa fa a'limhum abu na uku sai ka sanar da su annallaha ta'ala taraba alaihim sadaqa hakika Allah maɗaukan sarki ya farlanta musu sadaka ma'ana zakka kenan ta wajibi idan dukiya ta kai nisabi tu'khadhu min aghniyaihim wa taturaddu ala fuqara'ihim za a karɓa daga mawadatansu a kuma mayar da ita da talakawansu ma'ana ita dukiyar da za a karɓa ta zakka za a karɓe ta ne daga mawadata mawadatan ma da dukiyarsu ta kai nisabi idan dukiya ce ta kuɗi ko ta dabbobi idan kuma ta hatsi ce ko ta kayan amfanin gona ita ma za su ba da ita ne idan ta kai nisabin da za a fitar mata da zakka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce da ma'az fa innahum ata'u li zalika har yanzu idan sun maka biyayya game da wannan فإياك وكرائم أموالهم sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ja kunnen sai masa gargaɗi da cewa a hirɗinka ina horonka da mafiya girma daga cikin dukiyoyinsu abubuwa masu tsada daga cikin dukiyoyinsu to ka guje shi wattaqi da'watal mazlum kuma ji tsoron ka kiyayi addu'ar mutumin da aka zalunta bana kada ka yi abin da zai kasance zalunci ne a gare su don kana da dama ta shugabanci a kansu idan ka haka suka maka addu'a annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi gargaɗi ma'azu da cewa ya kiyayi addu'ar da za su yi masa duk mutumin da aka zalunta to wallahi ka kiyayi addu'ar da zai ɗaga hannu ya ce da Allah maɗaukakin sarki ya saka masa zaluncin da kai masa fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabun nan kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masa ka sani hakika yadda al'amarin yake babu hijabi ko shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allah madaukakin sarki kai tsaye take tafiya kuma Allah ya karba ya kuma hukunta abin da zai hukunta a kanta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi wannan hadisi yan uwa idan za a tuna mun gabatar da shi a baya ina ji ba masu ɗaya ba a cikin wasu babubbaka hadisi ne da yake kunshe da abubuwa da dama amma abu na farko da ya kamata mu fara kalla a cikin babu ko kuma a cikin hadisin shi ne abin da ya shafi faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ma'af cewa zan aike ka ko kuma zan tura ka ne zuwa ga mutanen da suke ma'abuta littafi ne zan aike ka ko zan tura ka zuwa ga mutanen da suke ma'abuta littafi ne mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke sun nuna masa shine mutanen da suke kiristoci alal akalla kiristoci akwai littafin da ya sauka a gare su shine littafin injila saboda haka suna da wani abu na ilimi wanda suke da shi a baya kafin zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to raka ba mutane bane da a ce ba su da addini kamar a ce maguzawa an gaba maguje shi kansa a yake dinkin babu can ba nan ba gaba ba ba haka yake amma mutumin da yake ya taɓa wani addini na musulunci wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi daga sama to kana sa masaran ya san wani abu na addini yana da wata wayewa bangaren addini ba kuma za a je a gaya masa zuciya su kai saurin karɓa ba saboda sai an yi kaka ɗan ɗan shigar musu da abin da za a shigar musu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce farkon abin da ya kamata ka kiraye shi zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan cewa ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wato wannan shi ne abin da yake nuna mana cewa babu wani abu da za a fara kiran ɗan adam zuwa gare shi wanda yake sama da tauhidi wanda yake sama da kaɗaici Allah maɗaukakin sarki duk abin da za ka fara wa ɗan adam wa'azi da shi da kira da nusarwa to ka tabbatar tauhidi da aƙida sun tabbata sun gina a cikin zuciyarsa idan kai haka shi ne abin kayi abin da Allah maɗaukakin sarki ne ka da kai amma idan ka fara koyar da tsarki ka fara koyar da sira ka fara koyar da abin da ba tauhidi ba to za ka je kana koyar da mutum addini amma kuma yana shirka a bayan fage kana karantar da shi addini amma yana shirka a bayan fage saboda haka wajibi ne kasance farko abin da za a fara kiran mutane zuwa gare shi shine shaidawa ba an bautawa da cancanta sai Allah sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine shine kira na farko abu na biyu shine sallah shine sallah wanda shine babban abin da muke bayani akan sa a cikin babu muhimmancin salloli guda biyar na kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya masa cewa idan sun yadda sun karɓi tauhidi imani ya tabbata a cikin zuciyarsu ya zauna to abu na biyu da zaka kiraye su zuwa gare shi shine sai ka ga musu cewa Allah farlanta musu yin salloli guda biyar a cikin dare da yini a cikin dare da yini sallar azhar sallar la'asar magriba da isha'i da kuma sallar asuba da kuma sallar asuba ya su kiyaye su da lokutan su da yin su kamar yadda annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya karantar to wannan shine abu na biyu wannan hadisi ko shakka babu yana ƙara fito mana da mahimmancin waɗannan salloli guda biyar bayan kalmar shahada babu abin da aka fara kawa sai ne sai sallah wannan tartibi jerawar da aka yi bayan kalmar shahada aka kawo salloli abin da ke nuna mana shine ne mahimmancin sallah bayan kalmar shahada baka da abin da ke mafi girma a cikin ayyukan addini kamar sallah baka da shi saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya kawo masa a matsayin nabi shine sallah daga nan kuma ya ce idan sun imani idan sun yarda da wannan sun tabbatar da shi sai ka gaya musu cewa Allah madaukakin sarki ya fallanta musu yin zakka to ita ma zakka ku duba wata hikima sai Allah madaukakin sarki nuna cewa za a karba ne daga cikin masu kuɗi daga wajen masu kuɗi daga cikin ku a mai ita zuwa gaba talakawan cikin to wannan shine ka'idar zakka yan uwa ana karba ne daga mawadata daga cikin al'umma a mai da ita zuwa ga talakawa domin ne kai la ya kula dunatan bainal azmi wa'i minku kamar da Allah faɗa a cikin suratul hajj sai la yakuna dulatan bainal aghniya kada ya kasance ita dukiya tana kaiwa da komowa ne tana zagayawa ne ta a wajen mala'u a wajen wa a wajen masu kuɗi ya kasance talaka duk wani abin da yake na jin daɗin rayuwa da morewa sai dai ana yi shi babu shi a ciki da shi sa sai addinin musulunci ya ce idan ka samu kuɗi wanda ya kai kaza aka fi misali to wannan dole ne wajibi ne tilas ne idan shekara ta ka irga wannan kudin ka fitar da kashi ɗari bisa arba'in ka bayar idan ka tashi za ka bawa marash wajibi ne mutum ya fitar da kashi ɗaya bisa arba'in ya bayar idan ka tashi bayarwa ba kai za ka zaɓi wanda ka ga dama ka bashi ba Allah maɗaukan sarki sai ya lissafa wanda ya kamata a ba wanda mun kawo satin da ya gabata mutum takwas wannan sulfi na mutum takwas asnaf a tamaniya da Allah maɗaukan sarki ya jeru suka zaɓi daga cikin suka ba su to shi sa ƙa'ida ita zakka ana ɗauka ne a ba hukuma ita hukuma ita ta fi cancanta ta ga wanda ya fi cancanta ɗauka a bashi kamar da muke bayani satin da ya gabata to shi sa malamai suka ce yanzu idan aka fitar da zakka daga Kano baya halatta ɗauki zakar kano a kai ta kaduna idan aka fitar da zakka a nan unguwar hausawar to ba halatta ɗauki zakka daga hausawa a kai ta wata unguwar sai mutanen hausawa sun yi ne sun ƙoshi me yasa saboda ana karɓa daga masu kuɗi mawadatan wannan eriyar ne sai kuma a mayar da ita zuwa ga talakawan wannan eriyar allah sa an fahimta haka ake yin zakka idan ana so a ɗauki zakka a fitar da ita wasu garuruwan ko wasu ƙasashen makota ko a ba wasu ungoyin da sauransu to waɗannan ungoyin ba ya samu ke na duk wanda ya kamata a ce ya samu zakka yana cikin wanda Allah ya ce a bawa ya samu to to shi kenan babu nufi sai ɗauka sai a raba sauran mutane shi kenan amma ba daidai bane yan uwa kuskure ne ya kasance gida ba ta ƙoshi ba a ɗauka akai waje kamar da bahaushe yake ce ɗaya daga cikin kuma take sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargaɗi mu'az dan jabal cewa ya kiyayi ahir ɗinsa da masu girma ko masu daraja daga cikin dukiyoyinsu abin nufi idan ka tashi karɓar zakka daga cikinsu to ka lura galibi damar zakkar da suka fi bayarwa zakka ce guda biyu ko zakkar amfanin gona ko zakkar dabbobi to kada ka ci za ka ɗauka wa mutum uwar garkensa ga wata saniya nan ita ce uwar garke ta fi kowace girma a ciki ka ce ita za a bayar kada ka yi masa haka idan ka yi ka zalunce shi sannan kuma kada ka ɗauki wacce take ita ce mafi ƙasƙanci a ciki ta ƙasa don Allah ce wala ta yamma mul khabita min hukum fi kuna wala ta yamma mul khabita min hukum fi kuna ko walastum bi akhirihi illa an tugmidu fihi kada ku ku nufaci abin da yake mara kyau rigigagge ya lalace ku ce da shi za ku yi zakka ko za ku yi sadaka idan kun tashi ba Allah abin da ya ce ku ba shi Allah ce wa lastum bi akhiri wanda idan da kai da zaka bada kyautar aka ba ba za ka karba ba to ba an tugu bi dufi sai ka rinka ido sai ka rinka ido sai zaka iya karba amma ba za ka karba wannan abin to sai a dauki mai ta tsaka tsakiya ta tsaka tsakiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka bi tsoro kiyayi addu'a wanda aka zalunta idan kai masa abin da ka zalunce shi yayi maka mummunan addu'ar to wannan addu'a ta sa ba ta da hijabi tsakaninta da Allah madaukakin sarki kai tsaye Allah madaukakin sarki yake karba addu'ar mutumin da aka zalunta idan kai wa mutum abin ce maka Allah ya isa to wallahi ka kiyaye kanka galibi wato muna raina Allah ya isa sai mutum sai mutum sai mutum kai masa abu ko yayi maka abu sai wani zan maka Allah ya isa kai mun Allah ya isa mun sai ne wai sai ne shi abin da yake gani babu kuma ya ci bilis akwai wanda ma aka masa aka yi masa abu yawan mutum yawan wani mutum wani abin ce masa Allah isa ya je ya kalle shi ya ce akan ta wani ka dora kun gane akan ta wani akan ta wani ya dora dama an saba yin wasu a baya yanzu shi ma yi ya dora ya dora tasa akan ta sauran ke bai damu da Allah isa ba wallahi mutum ya ce maka Allah isa ya haɗa ka da bala'i da musiba wannan Allah isan tasa Allah madaukan sarki kallo wannan addu'a ta sai ce kamar da hadisi ya tabbata ingantacce annabi kira da amince ya tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki ya kallo wannan addu'a da ce wallahi na rantse da buwaya ta sai na taimaki wannan addu'a da aka yi ta zalunci ko da bayan wani lokaci Allah zai ce wallahi sai ya taimaki addu'ar wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci to kai kana can Allah madaukakin sarki ya rantsa ce sai ya taimake shi ka zalunce shi kuma kana can kana bacci kana tsammani za ka wange lafiya ta za a ka ga daidai a cikin al'amarinka ba za ka taɓa ganin daidai ba to shi sa uwan mutu yayi zalunci duk abin da za a ce zalunci ne ka shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka ka guje shi ka guje shi Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito babban malin shar a cikin wannan hadisi a shine faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa idan sun maka biyayya akan tauhidi to ka kiraye su zuwa ga Allah madaukakin sarki ya faranta musu salloli guda biyar a cikin yini da dare wannan na fito mana da ne muhimmancin sallolin nan guda biyar wanda muke bayani akan su hadisi na gaba an Jabir radiyallahu anhu kala an karbo daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari daga Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna bainar rajuli وبين الشرك والكفر ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكارة تبتا أجريش يتكي حقيقة أبن دكي سكان متن دكما سكان شركة دكابرتي أبطيه معنى wani hijabi ne wani bango ne ya raba tsakanin mu musulmi da kuma shirka da kafirci shine ne sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce tarka salamurai sallah ma'ana idan aka yaye wannan bangon aka cire wannan hijabin to mun haɗu kenan mun zama duk abu ɗaya ke Allah sai an fahimta ma'ana bambancin da ke tsakaninka da tsakanin shirka da kafirci shi da kawai barin sallah abin nufi idan mutum ya bar sallah ya yi zama mai kenan ya zama shirki an fahimci hadisin da kyau hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa wato wannan yana ɗaya daga cikin hadisai da wasu daga cikin malamai tun daga kan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa ga wanda suka zo bayan suka doge akan cewa dukkanin mutumin da ya bar sallah bari haka kawai babu uzuri babu dalili ya zama kafin mun yi bayanin satin da ya gabata haka kawai mutum ya daina sallah babu uzuri akwai bambanci da za da wanda za a ce yana wa sallah a sharuwan tsuntsaye akwai bambanci shi ba daina sallah ba amma yana mata a sharuwan tsuntsaye idan ya magariba sai ya tsallake sai ya isha sai ya tsallake asuba idan ya asuba kuma sai ya huta sai ya la'asar la'asar kuma haka dai kaga wannan shi ba yi ne baya yi ba amma me yake yi a sha ruwan tsutsan in yana da lokaci yana da dama sai wani kuma sai ba shi da kuɗi yake yin sallah in ba shi da ko sisi sai shiga masallaci ka gaske da tarbiyya ta jin sabbi kullum yana masallaci amma da gara da kuma dama ta zo Allah madaukakin sarki ya bashi shikenan kuma sai ne shi nasa wa minhum man ahada Allah in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna فلما آتاهما من فلما آتاهما من فضله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولاهم مؤلبون da gaske akwai wanda suke Allah alƙawari cewa da Allah ya ba su za su yi zakka za su yi sadaka za su ba Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ya ba su kuma ko sai suka juya baya kamar wani sahabi da ake ce masa ibnu jamilu talaka ne zo kamar yadda imam muslim ya fitar da hadisi ne zo ya roki annabi tsira da amince tsara tabbata a garin talauci ya dame shi da Allah ya masa addu'a Allah ya bashi dukiya annabi tsira da amince tsara tabbata a garin talauci shi ne sai shi yana sa addu'a Allah masa Allah ya bashi dukiya annabi tsira da amince tsara tabbata a garin shi masa addu'a kankace mai sai ibn jamil ya fara canzawa dabbobi suka fara yawa amfanin gona ya ƙara haɓaka sai kasance abin da yake samu da yanzu ya lullun tashi ninkin balin sun yana zama a cikin mutane ya ɗan keɓe kansa ya ga a yanzu yawan dukiyoyinsa da dabbobinsa sun fi ƙarfe zaune a cikin mutane koma gefe gida nasa shi shi kaɗai sun yana ɗan shigowa cikin mutane a ɗanyi sallar jam'i da shi sai ya ɗan ja baya kuma sai ya ga dama kuma sai ya shigo na cin a gida ya yake sallar shi shi kaɗai sun yana yakan shigo sallar juma'a yi da shi amma ya janye ƙafa sai da ta kai ta kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura a je wajen sa a karɓo zakka ya ce ba zai bayar ba ko kallafa dan adam ban uwa wajen fa wannan annabi ya zo ce masa addu'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa addu'a Allah ya ba shi dukiya da annabi ya tura a je a karɓo har haƙƙin Allah a masa sai ce wallahi ba zai bayar ba kawai da gani mutum ya dan fara samu abu a samu ido ce wallahi ba zai bayar ba shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tura ɗaya daga cikin safe wajen mutum uku su garko dukiya da khalid da abbas bafa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma shugin jamil ɗin duk cikin su kowa sai hana zakka duk gaba ɗaya su uku suka ce suka ce su duk ba su bayar ba to sai wanda annabi ya tura tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba annabi labari cewa da wani da wani da wani su ce duk ba za su bayar ba to sai annabi ke ba mutum biyu uzuri daga cikin su yace Khalid idan kuka ce ba zai bar zakka ba kun zalunci Khalid shi Khalid mutumin da ya tattara dukiyarsa gaba ɗayanta ya je so kayan yaƙi ya sa a cikin a cikin abin da ɗin bautul malam musulunci ya ce duk lokacin da za a yaƙi a ɗauka a je a yaƙi da su fi sabi lillahi to me zai bayar da zakka kuma ina fata an fahimta yace shi kuma al-abbas an karɓi dukiyarsa ne kafin zakka ta zo wani abin ya tashi za a amfani da kuɗi a gwamnati ba kuɗi sai aka aka abbas cewa dukiyar ka ko kuma zakkar da zaka bayar ta shekara mai zuwa ka bada ita yanzu gaba daya saboda za a amfani ka da shi ya tattara ya bayar gaba daya da aka zo kuma sai ya ji an cewa ya bada zakka shi ne ce ka je ka ce ba za a bayar ba suna ba ta amfani da to kun ga shi ma yana da uzuri ko ba shi da shi yana da uzuri to sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce shi ibnu jamil kuwa babu wani uzuri da yake da shi sai kawai da talaka ne Allah ajirta shi wannan yabo ne ko dalbi haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa ba shi da wani uzuri sai dan kawai kasancewarsa da talaka ne yanzu kuma Allah ya ba shi arziki shike na sai ga bari yi godiyar mayu ya hana Allah haƙi to yan uwa daina sallah gaba ɗaya haɗari ne babba a cikin addinin musulunci akwai wanda a cikin 'ya'yan musulmi masu amsa sunan musulmi wallahi ba ta sallah kwata-kwata babu abin da shafe su da sallah to duk irin waɗannan wato akwai zancen da yake mai ƙarfi yan uwa akan wannan cewa ba musulmi bane tare da cewa fitoyi daga cikin fitoyin malamai musamman malaman malikiya da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa sai idan mutum ya yi inkarin sallah shi ne za mu tuni kuma da na faɗa safin da ya gabata wasu haka suke gani sai ka ce sallah ba wajibi ba ce to sannan mutum ya kafarta suka ce idan mutum ya ce sallah ba wajibi ba ce ya halatta ya haramta abin da yake halatta kaga kai tsaye Allah subhanahu wataala yake wa raddi anan to sannan zama kafir to amma waɗannan hadisan da zamu karanta da wannan da makaranta da na kusa da shi da na kusa da shi za su ƙara tabbatar da abin da muke faɗa bari mu ƙarasa su za ku ji su uwa insha Allah ta'ala wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an buraidah radhiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga buranga yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace al'ahdu alladhi bainana wa bainahum alƙawarin da yake tsakanin mu da su su wane ne su ne mushrikai ko kafirai alƙawarin da ke tsakanin mu da su abin da yake ya raba mu tsakanin mu da su muka samu bambanci tsakanin mu da su shine annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace assalam ita ce sallah faman tarakaha wanda ku ya kyale sallah ya daina yin ta faqad kafara ku kalli lafazin annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi faqad kafara haƙiƙa tabbas ya kafarta abin da yake tsakanin mu da mushrikai da kafirai abin da ya rama da su shine sallah shine sallah kawai dukkanin wanda ya bar sallah ya daina yin ta bil kulliya sai annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi ya zama shi ma ya zama kafir Allah kyau wannan hadisi imamu tamir zai fitar da shi wa kala yake hadithun hasanun sahihun hadisi ne da yake mai martabar hasan ko kuma sahihi hadisi na ƙarshe a cikin babin wa an shaqiq ibn abdullah tabi'i al-muttafaq ala tabi'i rahimahullah an karɓo wannan hadisi daga shaqiq ibn abdullah wanda yake tabi'i ne imam nan yake cewa almuttafaqi ala jalalati wanda dukkanin harshe ko baki ya haɗu akan girmansa da matsayinsa a cikin malaman tabi'a babban mutum ne mai ibada mai bin Allah mai tsantsin da tsoron Allah a cikin malaman tabi'a rahimahullahu Allah ya masa rahama ta'ala shi ne ke cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun kasance la ya rauna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ba sa ganin wani abu daga cikin aiki cewa bar wannan abin kafirci ne ghayra sala da sallah an fahimci zancen yan uwa sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wani abu da suke ganin sa mutum ya bar shi ya zama kafiri sai ne sai sallah wani asar shi ma asar ne da yake ingantacce imam tirmidhi ya da shi ayi fi kitabul iman bi isnadin sahihin wanda imam al-albani ya inganta shi a cikin sahih na imam tirmidhi to yan uwa kullu wannan hadisi guda uku da kyau kun ga hadisi guda biyu daga ciki magana ce ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magana ta biyu kuma asar ne na tabi'i da yake nuna aiki ko kuma maganganu sun haɗu na sabai akan ne akan barin sallah sannan ku ɗauko hadisin da muka gabatar a baya satin da ya gabata ku haɗa su da waɗannan sai mu fita da natija cewa ɗan uwa mutum ya bar sallah haka kawai ya daina yin ta a matsayinsa na musulmi to ko shakka babu wannan akwai kyakkyawan zaton da ake masa ya bar addinin musulunci ya bar addinin musulunci dukkan wani hukunci na addinin musulunci ba zai amfani a kansa ma'ana na farko inda a ce zai mutu kamar da na faɗa satin da ya gabata ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa linkafani ba ba za kuma a binne shi a cikin makabartar musulmi ba ya za a yi da shi kenan shi ne na ce za a je a haɗa rami ne a turbaɗe shi in aka ce turbaɗewa kai ma ka san ba binnewa ba ne turbaɗewa da man binnewa da ba haka bane kun ga jaki idan ya mutu me ake masa turbaɗe shi ake yi haka ne to yadda ake wa jaki idan ya rasu shi ma ka za a je a masa saboda idan aka bar shi a cikin gari sai wa mutane mai wari ita sai a je a karami a kar can wani can haka can bayan gari sai a je a karami ko sai a tura shi sai a mai da kasar can an raba da gari tsaya ke haka za a yi masa idan ya mutu ya bar dukiya ƴaƴansa da suke sallah musulmi ba su gada ba dan ka'ida suke addinin musulunci musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi ba za a gada ba idan a ce kuma bai mutu ba da ransa to matarsa automatically ta sauku matarsa ta sauku don babu aure tsakanin mushriki da musulmi ina fatan fahimta idan mace ce idan mace ce misali kike ta daina sallah to ita ma auren ta ya riga ya lalace akwai hukunci duk wani hukunci da kasan za a samu bartaddi za a sa masa za a samu shi sa shi sa ɗan uwa barin sallah wallahi ba karamin haɗari ba kamar yadda nake bayyana man nake maimaita mana kullum uwa babban abin da ya rage mana a cikin ayyukan ibada mu ɗan uwa babu kamar sallah za ga duk wasu ayyuka da Allah madaukan sarki ya shar'anta mana galibi mun bas galibi ba ma yin su yadda ya kamata galibi muna da matsala akan su amma sallar nan alhamdulillah ana kiyaye ta duk lokacin da lokacin sallah za ga kowa na kokari ya alola ya to masallaci ya zo ya sallah to ita ma sallah yan uwa idan aka ce ita ma mu barta kuma sai mu kenan sai mai kenan hakan da musa abin da zamu kama ba duk wani aiki da da ka sanya addinin musulunci gaskiya amana jin kai san juna da sauran dukka za ga da an yi watsi da babban abin da musulmi yake ji da shi yanzu yake hankalin sa ya kwanta shine sallar nan ita ita ma a ce mutum ya bar ta baya yi saboda Allah ko mutum yana musulmi mutum yana musulmi saboda akwai wanda misali musamman mutanen da suke tattaki su je kasashen turai su karatu ko abin da ya kama da galibi sukan dawo kwakwalwarsu a wanke babban abin da ake tusa musu shine addinin musuluncin nan fatakurawa ne addinin musuluncin nan matsawa ne kowa a bashi freedom mai abin da ya ga dama in ka ga dama kai addini in ba ga dama ba kai ka je ka sharholiyar haka suke ɗauka sai mutum ya dawo ya gana da wani yancin da zai fita daga addinin musulunci sai ku ga wallahi da yawa daga cikin yaran masana zuwa turai su ke karatu su dawo sun yi ridda mutum ya tafi a matsayin muhammadu ya dawo da sunan muhammadu amma kuma an cire masa riga addinin musulunci gaba ɗaya an zubar da ita yana duk wani abu da addinin musulunci ganin sai ke ƙauyenci ne rashin wayewa ne ba ma wai addini su dukkanin abin da ke da suna addini sawa'un yahudanci nasaranci addinin musulunci gani suke matsawa ne takurawa ne kawai a bar mutum ya yi abin da ya ga dama wanda ku uwa ka'ida inda Allah ya gina zuciya ba ta zama haka kawai dole sai ka same ta tana karkata zuwa ga wani abu sawa'un wannan abin wanda Allah ya ce ayi ne ko kuma wanda bai ce ayi ba ko da mutum baya bautawa Allah madaukakin sarki baya addini zaka samu akwai abin da yake bautawa shine ne son zuciyarsa ba haka bane Allah subhanahu wataala ya ce afara aita manittakhadha ilahahu hawahu haka Allah maɗaukin sarki ce shin ba ka ganin wanda ya riƙi san zuciyarsa a matsayin abin bautarsa ma'ana idan ka ƙi bautawa komai ya kasance zai kana bautawa mai kenan san zuciyarka ko san zuciyarsa ke bautawa to dole ne ya kasance idan ma muna sha'awar mu ta mu turai sai karatu ya kasance addinin musulunci ya gina a cikin zukatansu aqida ta da su a cikin zuciyarsu ya kasance ba komai za a iya zama musu da shi ya ture musu wannan dashen da aka musu na addinin musulunci babu laifi kai dan kai karatu sannan kuma karin kasa ido a kansa Allah ya samu dace وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna awwala ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hakika farkon abin da za a fara yi wa bawa hisabi da shi a cikin ayyukan sa ranar tashin alkiyama shine sallah farko farkon abin da za a fara kawa a auna kun san wato yan waye da aka tashi kiyama Allah madaukakin sarki ce wana ba'ul mawazinal qist yawmil qiyamah فما تظلم نفس شيئا za a je mizani na gaskiya na adalci babu wanda za a zalunta duk abin da ka zo da shi na aiki duk abin da ka zo da shi na aiki za a auna shi duk kankantarsa za a za a gan shi duk girmansa kuma za a gan shi to farkon abin da za fara tsorawa akan mizani a auna shine sallah wannan cikin abin da yake da alaka da haƙƙi na Allah madaukakin sarki kenan yan uwa amma abin da yake da alaka da haƙƙi na bayi abin da ya shafi jini ne kamar yadda wannan hadisi kuma ya tabbatar farko abin da za a fara hisabi akan sa shine fi dima akan abin da ya shafi jinin mutum ka kashe wancan ka zubar da jinin wani ka tabbaba ka tura an je an kashe wani to akan wannan za a fara haƙƙi inda akan abin da ya shafi jinin nuka abin da ya shafi haƙƙi ne tsakaninka da ɗan uwanka za a fito da wanda ya kashe wani ala maɗaukan sarki ya yi hisabi na gaskiya a ɗauki abin da ya dace da shi a biya wanda aka yi wancan aiki shi kuma dama wanda ya kisan kai kuma ala maɗaukan sarki ya ce ma kuma sai ita ce ina ita ce wuta amma ya fi mu'minin muta'ammidan fa jaza'uhu جهنم خالدا فيها دينا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له سبحان الله سبحان الله da wahala da wahala ka shiga cikin alqur'ani ka samu cikin irin wannan naufar da wahala ka zaga cikin alqur'ani Allah ramma da wahala ka samu wanda aka masa wannan narkon to za a ɗauki haƙƙin da yake na wanda aka zalunta ɗin a matsayin jini a biya shi amma abin da yake ya shafi haƙƙi ne tsakanin Allah da bayansa to sallah za a fara gwadawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa in salahat faqad aflaha wa anjaha idan sallah ta kyautata ta gyaru hakika mutum ya rabauta ya kuma tsira mutum ya rabauta ya tsira wato idan sallar ta zamto mai kyau ce duk sauran ayyukan da kai Allah madaukakin sarki zai kawo da kai akan sai ya sa kai ka aljanna kawai Allah ya samu da mutum wa in fasadat idan ko sallah ta baci Allah kiyaye faqad khaba wa khasira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce hakika ya tabi yayi asara da an gwada sallar mutum aka ganta ga tanan dai haka ga tanan ta lalace waccan ba ta da kyau waccan ba a yi ta akan lokaci ba waccan ba a cika ruku'in ta ba wannan alwalan ma ba a gama yi mai kyau ba aka tashi aka je aka sallar waccan ma ta wuce ba a rama ta ba ga ta nan dai sallar dai kwama ta kawai a fa in fa in ta qasa min farida min faridati shay'an annabi kira da aminci ta tabbata a gare shi ce to idan aka samu nakasa aka samu tawaya a cikin sallolin sa na farilla aka ga akwai wasu abubuwa da ba su cika ba wanda ba za su ba shi dama ya haye screening din kai tsaye a lokacin ba qalar rabbu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka sai ya ce da mala'ikun da suke wannan aiki unduru hamli abdi min tatawwi'in ku duba shin bawa na yana da wasu abubuwa na nafilfili da yake sallolin nafilfili yan uwa shin akwai فيكمل بها من من تقص من الفريضة annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce idan aka duba ga alhamdulillah masha Allah ai rawati da ghairu rawati duk ba sa wuce shi yana kokari yayi nafil filu to sai a dauko wadancan nafil filu sai a samu inda aka samu tawaya a wannan farilla sai a ciki nan ma sai a ce wuce ta wuce wuce shi ke kada ba ta fahimta kun gar hamar Allah wato ba a so fa akai kauta dan uwa wallahi ma Allah madaukakin sarki babu abin da zai samu idan kai kauta ma yaf'allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai ci me Allah zai samu wacce natija Allah madaukakin sarki zai samu idan ya muku azaba in dai kun gode kuma kun kun imani da shi babu saboda haka duk wata hanya da za a ba mutum dama ya tsira za mu ga ita ake kawo to shi sa yan uwa kun ga waɗannan salloli da muke yi guda biyar wallahi ba karamin falala Allah ya bamu ba salloli da muke yi su guda biyar amma ladan sallah hamsin ake bamu kullum idan ke sallah guda biyar ladan sallah hamsin ake bamu kada kuma ta da bisa isra'i da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta fi sama ta bakwai ya wuce ya je suka gana da shi da Allah madaukakin sarki daga shi sai shi fa kana qaba qausaini aw adna tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ke daga shi sai Allah madaukakin sarki ba mala'ika jibril ba mika'il ba kowa daga shi sai Allah madaukakin sarki wannan girma ya isa ɗaukan sarki ya ba manzon sa kira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya bashi fa auha ila abdihi ma auha ma kazabal fuadu ma ra Allah madaukan sarki ya bashi salloli guda hamsin sai gashi muka je al'umma ka sarin ɗai dan uwa da sallah hamsin aka bamu hamsin yanzu ya za mu sallah hamsin uwa ina kasuwa ina ofis ina aiki banda abubuwan shirme da sauransu yanzu kaga saboda tsawon lokaci wasu ma samun da ma suke dama sarfi lambar su ci balki dawo ka je kai balka dawo kuma gami a lokacin sallah bai ba kuma ba wani abu amma da sallah hamsin ce ba ai tsakanin la'asar na zuwa magarba sai an sa goma sai da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sako sama ta bakwai annan annan musa yake annan musa ya ce mai ubangijin ke baka ya ce salloli hamsin aka bani ce a'a al'umma kuma za su iya ko ma ubangijin ka rage maka annabi tsira da amince ƙara tabbata a gare shi ya ƙara kuma kuma ya kuka kuma aka rage masa bai gushe ba ya je a rage masa ya dawo a rage masa bai dawo har sai da talata zama ta guda biyar guda biyar annabi musa ya ce ko ba a rage maka al'umma ka ba za su iya ba annabi tsira da amince ƙara tabbata a gare shi ya ce ina jin kunya na kuma wajen ubangiji na ba zan iya ba zan iya kuma ba ina jin kunya da nauyi ai duk abin da ya kamata amin amma daga hamsin ka dawo nawa aka rage yan uwa arba'in da biyar kuma yanzu kuma a rage min nawa kenan sai ba zan iya kuma shi ne sai Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ya ga masa cewa guda hamsin a adadi guda biyar a adadi amma kuma guda hamsin a lada ma la yubaddalu alqawlu ladayya Allah ce ba a canza zance a wajena yadda na ga dama na sata hamsin din nan to tana nan a hamsin ɗinta a ladanta a darajarta adadin kawai aka rage ku duba falala yan uwa kullum idan kai sallan guda biyar abinda Allah ke ba mu kenan amma duk da haka fa duk da haka fa wani fa za ku ga sai ya cusa sai ya duk inda dan ya ga kai kansa wuta duk inda ya ga ya shiga wuta wallahi sai ya kai kansa ana hana shi ana cewa kakkaje shi sa annabi tsira da amsa fara tabbata a gare ce misali na shi da kamar misali ne mutum ya kunna wuta sai tsaye a bakin wutar akwai wasu kwaruka da ake ce musu fada wuta yana ta kokore da sun zo ya kore suna ne hana su ku shiga kore suna amma su kuma kwarar nan ne suke yi suna ta dallo kai su sun shiga cikin wuta annabi ya ce to haka nake ni ina kokarin hana mutane shiga wuta su kuma suna kokarin ne dallo kansu wallahi haka mutum haka muke abin da aka ce kada ni ba a so ya ga shi muka fi sakan mu a ciki duk abin da aka ce ana so mu kuma sai ga mutane suna nawa suna jan kafa a kansa dan uwa Allah ya da mu gaba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma takunu sa'iru a'malihi ala hada sannan sai kasance sauran ayyukan sauran ayyukan su ma akan haka za a dora su ya kasance ya samu gara ba su rutuwa idan sallar tsar ga ta wuce shi sa wato yan uwa kun ga na farfalin da ake kada mu wasa da shi akwai nafilfil da ake ce musu rawati akwai wanda ake ce musu gairar rawati rawati su ne wanda ake bayan salloli da kafin salloli guda biyu kafin sallar asubahi guda hudu kafin sallar azahar guda biyu bayan sallar azahar guda biyu bayan sallar magariba guda biyu bayan sallar isha guda nawa kenan goma sha biyu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkan wanda ya sallaci raka'o'i guda goma sha biyu a cikin yini Allah maɗaukin sarki zai gina masa gida ta ta fari a cikin aljanna akwai kuma gairu rawatib da ake ga raka'ar ga sallar da sallar da ranar da ake wuturi ita ma tana ci ga sallar walaha da ake yi ita ma tana ci ga sallar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha'a zamu zo hadisi ita ma ga tana dukkanin wata sallah ga tahiyatul masjid dukkanin da waɗannan nafi yan uwa wato kada kai wasa da su kun ji amfani su kun ji amfani su su ne idan farillar ka bata cika ba yanzu duk farillar da muke yan uwa akwai tawaye a cikin ta wallahi kamata idan ka zo ka shiga cikin sallah ya kasance babu abin da yake cikin tunanin ka sai Allah madaukakin sarki da sallar da kake yanzu ai sallar sarki haka idan ka idan ka shiga cikin sallah tsakani da Allah me kake tunani tsakani da Allah kaga nan ma tawaya ce za mu zo makaranta hadisan mu hatta hada sau da muke wa mu iya hada sau buwan nan duk tawaya ce a cikin sallah duk tawaya ce ruku'u ba lallai a ce kayi ruku'un da ya kamata ba bare su jira ko abin da ya kamata kai sallar ba akan lokacin ta ba da wasu abubuwa masu yawa da muke wajen tauye hukunce hukuncin sallar to waɗannan salloli idan aka je aka gwada su akan mizani sai kaga sallar tana da tawaya me zai cika maka su gashi baka yin nafil kuma dan uwa ko kun san akwai wanda idan ramadana ya wuce wallahi babu shi ba nafila wanda fa nafila daga ramadana sai ramadana fa Allah kuma ramadana ba wacce fi shi ne ita ce mai sallar dare ita ce da magaru kowa yana yi kowa yana yi amma idan ramadana ya wuce wallahi babu shi ba nafila in yi je masallaci ya sallah ya fito shi kenan sai shiga harkokinsa sai shiga harkokinsa kuma wannan irin waɗannan bayan Allah su ma ta yadda kai da kake nafila kake so ka shiga aljanna su ma ka suke so shiga aljanna Allah ya samu dace wannan hadisi yan uwa Imam Tirmidhi ya fitar da shi ya ce hadisi ne da yake hasan babu fadli safil awwal wal amru bi itmami sufuf al awwal wa taswiyatiha wa tarasi fiha wannan babu yan uwa zai bayani ne game da falalar sauran farko tsawon farko wannan na bayan limami yana da falala da take ɗoriya ce akan sauran tsawon da ba shi ba shi tsawon farko wal amru bi itimami sufuf a wannan babu kuma zai mana bayani har yanzu game da umarni game da cika a sufufin awal tsawon farko ma'ana tsawon farko ake fara cikawa sannan sai a yi na biyu sannan sai a yi na uku haka ake yin yan uwa ba a yin sawu sai wani ya cika wa taswiyatiya da kuma daidaita sahu ya kasance an daidaita wani bai gaba ba wani bai baya ba wani bai zo ya aje kafafuwansa ba kamar wanda zai kama bola dan wani idan ya zo kawai tsaya sai ya ga ya zubar da kafarsa gashi nan shakar haka dai ta kalli gabas dai ta kalli nan dai ta kalli nan wallahi ko kaga idan mutum zai irin wani tsayawa dole ko kuna sauka ba ku ya bata muku sauki to dole ne ya kasance idan aka daidaita sau ya kasance idan ka tsaya daga can za ka ga sauran bai haka ba bai tafiya maciji ba a tsaye ke a tsaye ke sannan wattara su fiha da kuma har haɗewa a cikin sau abin da ake nufi da a tara su shi ne kasance jikin mutane ke ba a bar alhalal ba alhalal shi ne ƙofa ko wata huda da shaɗan zai rika shiga yana yawo haɗarin barin ƙofa tsakanin mutum da mutum idan ana sallah shine akwai wani shaɗan da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba mu labarin sunansa hinzam sunan shaɗanin kenan hinzam shi aikin wannan shaɗanin kawai shine duk inda ake sallah yana yawon masallaci masallaci duk inda ya ga ana yin sau an bar ƙofa to sai shiga ya ta wasa da zukatan mutane da kwakwalansa ba zai bar su sallah lami lafiya ba aikin sa kenan kuma wannan barin kofar ƴan uwa ba fa ka sa kafa kawai ka cillo kafa ka shi ma cillo kafa sa ku haɗe ba jikinku ba shi sa na gaya muku ba mu haɗa sau wallan ba mu iya haɗa sau ba so ake ka haɗa jikinka da ɗan uwanka kafar ka ma ta haɗu abin da ake bukata kenan amma galibi abin da muke kawai sai wanda ya cillo kafarsa ta hagu wancan cillo kafarsa ta dama kawai sai a haɗe shi kenan an haɗa sau jikinsu wancan yana nan wannan yana nan ba haɗa sau ba ne wato ɗan uwa shi haɗa sau ɗaya ne daga cikin abin da yake nuna cewa sallah ta cika kyau idan aka yi sallah dukkan sallah ya kasance ba a haɗa sauri da ya kamata ba to sallah akwai jibi a tattare da ita kun ji irin jibin da muke samu a cikin sallah ko kun ji irin su ko da sallar da aka yi duk wani hukunci da wata ƙa'ida ta sallah sallah ta cika amma ya kasance ba a haɗa sauri da ya kamata ba wallahi sallah ba ta cika ba annabi tsira da amince shi tabbata a gare shi ya faɗa kamar da zamu zo mu ji shi haɗa sauri yana ɗaya daga cikin cikar sallah ma'ana idan aka sallah ba aka sau ba sallah ta suka kenan ba ta cika ba waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala da mana ya faɗa duk zan zo makaranta su ɗaya bayan ɗaya a cikin hadisi bari mu karanta abin da ya sauƙaƙa kafin lokaci sai mu dakata an jabir ibn samura radiyallahu anhu maqala an karɓo daga jabir ɗan samura yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su yace خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya fito wajen wata rana faƙala sai ya ce ala ta sufuna kama ta suful mala'ikatu inda rabbiha ya ku bayan Allah yake ga sabansa shin ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu a wajen ubangiji idan sun tsaya ba za ku irin wancan sahu ba fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya manzan Allah wa kaifa tasuffu almalaikatu inda rabbiha ya mala'iku suke yin sau a wajen ubangiji su idan su tsaya qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yulmuna as-sufuf al-awwal wa yatarasuna fi as yadda suke shi ne suna miƙar da sawun farko sai ya kai ƙarshe an cike shi sannan sai a fara wani shi ne yulmuna ma'ana suna miƙar da shi su tsaye da shi ya tsaya tar ba karkata sannan kuma ba za ka samu sau tsilla-tsilla ba ga wani bai cika ba an je an fara wani an fahimta wannan kuskure ne ka zo ka tarar sau bai cika ba saboda kana gudu ka samu sallah sai ka tsaya daga can baya sai ka tara sallah idan ka tara sallah a nan kuma haka za ka karasa ta aka ko da sau mai karaso zuwa gare ka wannan fa sallah tana cikin haɗari annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la salata liman salla khalfas babu sallah wannan la ce lafiya la salata kisa ga sunan da ya zo a gaban tayo da nasaba la salata babu sallah wacce irin sallah ce babu karɓaɓɓiya ko cikakkiya an fahimta wasu malamai suka ce ai abin da ake nufi cikakkiya ma'ana sallah bata cika ba kenan suka ce a babu wani zancen cikakkiya la salata babu sallah gaba ɗaya liman sallah khalfa sab ga wanda ya sallah a bayan sau to me ake nufi a bayan sau sau bai cika ba ka je kai kadai ka tada taka sallah baka da sallah Allah sai amfani shi sa kai haƙuri ka zo ka shiga cikin sau abinda ka rasa sai ka tashi karamo shi yafi maka alkhairi saboda ka tsaya a can baya ka tada sallah ko kuma ka samu wannan rakar sannan ya kasance kuma kana bayan sau wanda akwai haɗari a cikinsa amma idan sau ya cika tun daga farko har ƙarshe sai ka zo ka tsaya a tsakiya yanzu kai ne mutum na farko da ya fara wancan sahun wannan koda kai kaɗai ka gama sallah a haka sallah ka tayi ba kai sallah a bayan sahu ba a cikin sahu kai sallah saboda ka bari kalma da wannan yan uwa wa yatara suna fi safi sannan kuma mala'iku suna har haɗe jikinsu a cikin sahu shine zaka ana cewa tarasu limamai suna cewa tarasu ma'ana a haɗe ke kafa da kafa kafaɗa da kafaɗa duk haɗe su ake ba kafa kaɗai ake haɗewa ba sannan su ake uwa idan ka tsaya a cikin sau hatta an yatsun ka su juya su kalli alƙibla gaba ɗan yatsun kafa ka su kalli alƙibla kada kada ka musu haka ɗan uwa kuskure ne mutum ya rika barin kafarsa haka idan zai sau galibi ana haka idan mutum zai sai ka kafarsa ta karkashe ta yi haka wallahi kamar kamar gola ne na jira a duk mutum na rage ya tsaya sai ya tattala kafafuwarsa kuskure ne wannan abinda ake so haka za ka musu kafal kibla idan dan uwanka ya zo sa kafarsa a jikin taka sai ga sun tsaya can abu yayi daidai ke amma idan ka biyo da ita ka sai dai dan matsala dan farcin sa a jikin naka ba ka ake bukata sannan kada ka bude kafafuwanka wannan shi ma ku ko da kuskuren da muke a cikin sauki ne sai mutum ya biyo bude kafafuwansa ga mutum ya bude haka idan ka zo ka sa kafa a jikin tasa da an tashi kuma sai da an samu wawan kekin fili a tsakanin su ma wani kuskure ne su ake jikin kai haɗe da jikinsa amma ba irin haɗewa da za a takura ba nan faɗaya shi ma ɗaya daga cikin kuskuren da wasu suke sai daga wani lokaci an zo an yi sau wani shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba an ba shi kalmu allak me yasa saboda ya tsaya a tsakanin mutum guda biyu sun matse shi wannan ya matsa wannan ka faɗa wannan ya matsa wannan ka faɗa sai ka same shi a haka haka sallar a gama to shi ma wannan kuskure a tsaya a haɗa jiki yadda kowa ba zai takura ba amma dai alal akalla jikinku ya haɗu kafafun ku sun haɗu wannan shine shine yadda ake yin sa amma wani abu da ake cewa wai sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wai da gaske tana koɗewa tana saboda haɗa sau wannan ba daidai bane wai da gaske tana take mutuwa saboda ƙaba haɗa sau rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث أنكر قوش لك سابي أبو هريرة فدأ الله أرتبت أدريش قاليتي لو يعلم الناس ما في النداء والشق الأول da a ce mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah da sauran farko romo da garaɓasa da ladan da ake samu idan mutum ya tsaya a sauran farko ko mutumin da ya kiran sallah sun malam ya jidu illa a yastahimu alaihi lastahamu sannan mutum ya zo bai samu sauran farko ba ko bai samu damar yin kiran sallah ba a ce masa sai da a yi ƙuri'a to babu wanda zai bai janyo wani sai da a yi ƙuri'a sannan mutane su yanga wato da a ce mutane sun san abin da yake cikin sau farko na ada da falala da Allah maɗaukan sarki ta adam musu idan ka zo ka tara tsawon farko ya cika to za ka sa daru ne ka sa rigima ka ce wallah ba za ka yadda ba idan da a ce hakan ya halarta a ce sai an yi ƙuri'a to babu wanda zai ce a je ka shiga a sai an yi ƙuri'ar idan ƙuri'a ta faɗo kaina to sai na shiga kai kuma da bata faɗo kanka ba sai ka haƙura saboda abin da yake cikin ne abin da ke cikin son farko na falala da daraja sannan da a ce mutum zai zo tarar cewa masallaci babu ladani ratibi da yake kiran sallah a masallacin babu ladanin da dama shi ne ladanin masallacin sai a ce ana so a kiran sallah to sai wani ya taso shi ma ya taso to babu irin alkunya na mutum ce a tun da wani ka taso je ka a ba zai yadda ba idan da ƙuri'a za a yi sai dai a yi ƙuri'a idan ta faɗo kansa idan ba ta faɗo ba ne ya haƙura saboda abin da ke cikin kiran sallah na falala da daraja to ala kan uwa sawun farko wuri ne da yake da wata falala ta musamman a kan sauran gurare sannan shi kansa sawun farkon inda yake setin limami yana da wani hukunci na daban waɗanda sauran gurare ba su da shi insha Allah ta'ala za mu gani bayani sa hadisan gaba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito a cikin waɗannan hadisai guda biyu wajen mu fahimci abubuwa kamar haka na farko a baya halatta mutum ya tsaya a sahu har sai sahun da yake kafin sa ya cika a fahimci wannan idan ka shigo masallaci daga yanzu to ka duba dukkanin sahu daga damar ta zuwa hagu shi sahun ya cika gaba ɗaya idan ya cika to sai ka koma baya sai ka fara yin wani sahu sannan uwa mafahimci ta inda ake fara sauran uwa wannan mana da shi mana da kuskure a kansa an yi magana an yi magana amma da haka ayin sai ga sai a hankali abin da sai dai ai kai kawai da kullum ana fara sauni daga setin liman abin da ake nufi da sautanin dama yake farawa shine za a fara ne daga setin liman inda liman ya tsaya sai hannun dama ba ka shigo masallaci yanzu nan ne hannun dama na a masallacin nan ka shigo masallaci tsohon farko ya ce kawai sai koma can sai ka tsaya ka fara sau daga nan kuskuren yan uwa daga nan sai tilimin za ka zo ka dawo za ka zo idan ka zo ka tsaya daga nan sai sau ne nan sai nan idan ya je can bakin wanda can ya ƙare kenan sai kuma wanda ya shigo yanzu kuma sai ya ɗauka daga nan shi ma sai ya gashi sai ya ci Allah ya sa an fahimta sau na uku shi ma haka haka ya kamata a yi masa daga sai tilimin za a fara shi a hannun dama na hudu na biyar har zuwa na ƙarshe amma sai ga mutum ya shigo cikin masallaci babu kowa ana sai kuma can ƙuri'a sai gamsu shi kaɗai shi ma kuskure ne wannan uwa kuskure ne saboda haka sai sau ya cika ake fara wani sau sannan kuma idan za a fara shi ta ina ake fara shi ta setin limani sannan yan uwa mu lura da yanayin haɗa sau ba kafa kaɗai ake haɗawa ba kamar da ne bayani a baya ana haɗa kafa ne da ne da jiki gaba ɗaya jikinka zai haɗu da ɗan uwanka haka nan kafar ta ta da ne da kafarsa wannan shine hakika na kaso kamar yadda hadisai da dama su su mana bayani insha Allah ta'ala a nan gaba sannan Sheikh Muhammad Salim Al-Uthaymeen ya kawo ta mas'ala anan mai muhimmanci yake cewa karkashin wannan za mu iya fito da wani hukunci da yake nuna cewa ba daidai bane ba kuma ya halatta tsare guri a masallaci da aka nufi da tsare guri a masallaci shine kun san akwai yanayin akwai irin masallatan da akwai permanent waje da wasu suke da shi in dai mutum baya nan to sai an jira shi a zuba wanda ya zauna a wajensa ko kuma mutum ya zo masallaci baya nan zai tafi yawansa sai ya sa da dumarsa a wajen ko kuma sai ya cire hularsa sai ya ajiye sai ya fita ya tafi yawansa ina fata an fahimta to irin wannan malamai suka ce bai halatta ba wasu ma daga cikin malamai malaman fiqh fuqaha sun karanta suka ce idan mutum ya kiran wannan ya dawo wani ya zo na ya tashe shi to in ya sallar sallar ba ce ba kali annahu salla fi makanin maghsubi li annahu salla fi makanin maghsubi wai saboda ya yi sallah wurin da yake gurin kwace ya yi fashi da makamin gurin ne shi sai zalla sama batu ba tare da cewa wannan magana da akwai ɗan gyara a kan to amma dai abin da ke shi ne idan mutum ya shiga cikin masallaci ya zauna a waje sai wata bukata ta kama shi to wannan babu ne ya ya cire wani abu ya ajiye dan ya je dawo da wannan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce idan mutane suna zaune a majalisi sai wani ya tashi dan ya wata bukata idan ya dawo fa huwa a haqqu bi majalisi shi ya fi cancanta da wannan wurin nasa da ya tashi idan wani zauna to zai tashi haka nan ma a cikin masallaci idan ka zauna a wani waje ka tashi dan wata biyan bukata ka dawo to gurin skin naka ne gurin naka ne wanda ya zauna din zai tashi amma wani guri ne kawai mutum ya samu dimin da ilmin ya ce wajen sa shi ne abin da aka ce baya halatta ina fata an fahimta wannan irin ilimin an fi samun sa a masallatan juma'a an fi samun a masallatan wani tun da asuba idan ya yi sallah asuba kawai sai ya dauki da duma sai ya shimfiɗa a wani waje a sahun gaba sai tafi sai tafi kasuwar sa harkokin sa sai karfe 12 masallaci ya cika sai zo ta khatur riqab da ta tsallake ka faɗi mutane shigo su ai ga wajen su can adam sai ya dangana da wajen sai wannan kuskure idan ka ga irin wannan wajen kawai sai ka samu ka zauna in yaje kuma ka tashi wannan shine abin da ke daidai Allah ya samu dace anan zamu dakata yan uwa insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan yana cewa assalamu alaikum malam wai ranar juma'a gwanda mutum ya zikiri akan ya yi salati to ban gane gwanda mutum ya zikiri akan ya yi salati ai ranar juma'a rana ce da ake wa annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare salati rana ce da ake wa annabi salati a ɗaya daga cikin ayyukan da ranar juma'a take banta da su shine salati wa annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi saboda haka in dai gwanda ne to salatin shi ne kan gaba tunda akwai nassi da nassan ta haka akai ba shi a zikirin ba kuma abin da dan uwa bai fahimta ba shine ai zikiri salati shi ma menene zikiri ne in ka ce in ka ce salati ai ka ce zikiri shi zikiri duk abin da zaka ambaci Allah da shi ai ya shiga cikin zikiri wannan ce ya matsayin aikin hajjin mutumin da bai yi tawaful ifada Allah ya kara mana lafiya da basira amin tawafin ibaba rukunin rukuni ne da cikin aikin hajji shi ne tawafin da ake yin sa ranar goma ga wata ranar goma ga wata rukuni ne da cikin rukunin aikin hajji mutumin da bai yi shi ba kuma sai dai tara shekara mai zuwa a shi ne ba shi da aikin hajji Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am suna fita ba gaskiya ne gaskiya ne kwarai da gaskiya akwai wanda suke zuwa da kananan yara masallaci wannan abu ne mai kyau yaro ya koyi zuwa masallaci tun yana karami to amma babban abin da ake fuskanta mai na matsala shi ne idan mutum zo da yaron kuma baya iya a control din yaron da ya yi sallah yadda ya kamata gali wasu alhamdulillah suna kokari suka ce ga yaro karami ne amma baya wasa baya komai amma galibi wani lokaci idan ba sallah za ku ga duk wanda ke cikin masallacin sai an tsawon kalisa ana gudu ana abin wani lokaci ma tsura ashar yara suke a cikin musulunci sai kana cikin sallah kawai sai ga wata ashar ta shiga kunnen ka ta fita to kun ga akwai matsala ita sallah abin da ake so idan mutum ya fara ta to duk abin da zai shigaltar da shi ya dauke masa hankali kawai da shi ake ko menene ko ku duba abubuwa da dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙoƙarin kawar da shi kawar da su saboda ya dauke masa hankali da yawa daga cikin riga aka bashi riga aka bashi akwai zane-zane a cikin ta ya ce a ɗauke ta a bashi mara zane-zane saboda mai tana shigalta da shi daga sallar riga yana sallah ya kalli wani labari na na'isha ce a zili an yi karamiki haga habibi ki kautar min da wannan labarin naki saboda yana shagaltar duk abin da za a yi a shagaltar da mutum daga sallar ta kaudar da shi aiki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare cewa idan mutum zai yi sallah yana jin bayan gida ko yana jin fitsari to kada ya sallah ya je ya fitsari ya bayan gida ya samu nutsuwa ya zo ya sallar saboda mai kada ya shigaltar da shi da nutsuwa a cikin sallar idan an kawo abinci kana jin yunwa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce mutum ya je ya ci abinci sannan ya sallah saboda me kada ka shigar da tunanin abinci ba kuma sallah to shi sa duk abin da yake zai shigar da mutum kokari ake a dauke shi kokari ake a raba shi abin nan din zuwa da ƙananan yara masallaci abu ne mai kyau yan uwa amma kamata yi a samar da yanayin da za a rinka saman musu da yanayin da za su riƙi su sallah ba tare da wani hayaniyar ba ina fata an fahimta ko ta hanyar nasiha ko ta hanyar jan hankali wani lokaci ko ta hanyar tsoratarwa idan sai kiyar da idan yaro fitinan nuna ya kiyar da to a sai a tsawata masa a ce za a yi bulala don yi abin nan sawun gaba misali musamman sawun gaba idan yaron da aka san ba zai iya istikrari a cikin sawun bane ba zai iya tabbata ba zai fita idan ana sallah to bai halatta a shigo da shi cikin sawun sai a mai da shi can wani wajen daban amma idan yaro ya dan fara girma ko ya ne ko shekararsa bakwai inda zai iya tsayawa a sawun ya tabbatar a gama sallah to bai halatta dan ka zo a makare ka ga yaro a sawun gaba ka zo ka fi shigo shi ka shigo ba daidai bane in kana so ka samu sawun gaba sai ka zo da wuri shi ma yaron ajiya da wuri yawa amma in dai karamin yaro ne wanda an san da an fara sallah an yi kalli gaba zai kalli yamma ka sai dai ka ganshi a sahun irin wannan baya lata a bashi dan zai lalata sauri yawa sai a samu masa wani wurin da ba shi ne abin da ya kamata Allah subhanahu wataala ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم